صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار لازم وارضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق عمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة باقية لا زال الأولى راجية وكافة أصحاب رسول الله لما هاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وحاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسن السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأغواس في قلوب الأقدام فريد الدهري على الإدلاج حاتم الحاتمني أبو إسحاق على إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخهم ربي وقائدي وفاري ولاذي وأديب لله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد والأمن والستر والكمال والمعرفة واليقين والتصديق واللطف والرشد والهداية ورضي الله تعالى عن كل من يتعلق بهذا لأهل الله من يوم حلقت الدنيا إلا أنت يا يا همة الشيخ اجري لنا جاه المهدري ولتعد بنظرة تأتي لنا بالزفر اللهم لا يا الذي فأسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العبد لله الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله منا مغنى أكن شرك الأغراضي وتو شركنا yadda take tafiya jiya mun warware wasu abubuwa a ciki mun ɗauki wajen tambihun akan an tambaye sai na shazili ya tambayi ibn mashishi an wurin mahaƙiƙina menene wurin mahaƙiƙina faƙala ce isƙaɗul hawa wa muhabbatul maula isƙaɗul hawa sarai da son zuciya wai sarai da son zuciya da kuma muhabbatul maula subhanahu wa ta'ala wa manan annahu fil ashayi su suna kasancewa ne cikin lamari bin muradillahi da nufin Allah azza wa jalla wa mahabbatu da soyayensa wa ibadatuhu da ibadansa zai kasance da ibada da soyayya zai zamo lai ajalihi ne dan shi ne wal qiyam bi haqqi rububiyyatihi da tsayuwa da haƙin rububiya bi azli a gara lihim da su kawar da duk wani abin da ba Allah ba shi ne azali a gara bihim wan fara gati shahawatin da rabuwa da shawansu azali a hawa'ihim da kuma gusar gusa daga barin son zuciya wan bayyana tuhuzuzihim da nisanta daga hazinsa lam ya fiha babu abin da za su hukunta da an fusi ga kaunansu waɗaran ko da kama gidan tsuntsu waina ma kamfi a shayi sun tashi ne wajen aiki bi muradin lahi da yadda Allah yake nufi da su azar jalla la shay an siwahu babu wani abin da su bukata su yi aiki don neman a biya musu bukata ta kowane hali sai dai su yi don zatin Allah kaifa ma darat ahwalahum ta duk inda halayen su juya fil amali wajen aiki wal iradati da iradarsa ta juya wajen aiki fa kullu zalika duk wannan zai kasance lillahi billahi ma Allah zai zamo dan Allah cikin Allah tare da Allah bilgaibiyati anin nafsi zai buya daga barin nafsu wa shahawatiha da shahawata wa qada'i wa tsariya da biyan bukatun wani abu wa kullu ma wujida fi zalika lahum fihi gardun duk wanda aka samu cikin wannan yana da wani nufi faru minhu da su gudu su bashi ba za su yi abun ba wata ruku'u da su bar abun don zatin Allah haza mazhabahum wannan shine mazhaban arifai cikin sanin Allah bi khilafi gairihim sabanin wadansu su bainam lam yakharju an da'iratu zuzin ba su fita ba daga da'ira na hazi wal hamil ala huzuzin shi mai daukan hazin wasu abubuwa to huwa damu ya zamo kwaɗayi ne kenan ɗamau ake nufi wa ɗamau shi kuma kwaɗayi kullu kazibun shi kuma ƙarya ne watti ba ɗami bin kwaɗayi kuwa ainihin halaki wai ƙuda garin kwaɗayi to haka ne ashe ittiba'u damu bin kwaɗayi huwa ainul halaki shi yake kai mutum ga halaka zan samu zan samu zan samu zan samu har Allah ke yi wallazi qadahum ila dami shi kuma abin da yake jan mutane zuwa kwaɗayi huwa lawahamu riyawa ne eh wal wahamu shi kuma wahamu khayal hayala ne kazibun shi ma ƙarya ne kasara bin biƙiyatin kaman kaulawainiya ne biƙiyatin ya sifu zam'ana ma hatta ya ja wala mai jidwo waje da Allah inda ko wa ɗamau shi ɗamau din nan fi mazahib da arifi na a matafiyan arifai haramun shi kuma haramun ne bal a ɗamau shi kwadai huwal harabu dini shi yake rusar da addini wal malaku dini shi kuma mallakan addini alwarau shine tsantseni shi tsantseni yana gaba da zuhudu tsantseni yana gaba da zuhudu wal arifuna su arifai nazaru fil ashayi su kalli abubuwa su wallahi da abin da ba Allah ba fa wajaduha sai suka ga abin la na Allah min nafsiya ba wani abin da zai amfanar da kansa babu abin ko menene ya amfanar ba zai amfanar da kansa ba wala tunfo gairiha kuma ba za ta amfanar da waninta ba wajaduha sai aka samar da ita la tamlaku daran wala nafan sai aka to samun wani abin da ba zai amfanar da kansa ba balle ya amfanar da wani min zati daga zatin ya zama ba Allah ba ne kawai ko ma mene faqadau nazar anha sai suka kauce ga barin ganin wa asqad wa min azhani suka cire wannan ganin a cikin kunnuwansu tawilan wa iradatan da kowane irin matsayi da manufa da kowane irin matsayi wa iratan wa muhabbatan da kuma da kuma irada da soya wa itimadan da itimadi wa huzuran da rabo falama tawara wanha lokacin da suka shiga tsantseni rajau bi kulliyatin sai suka koma baki ɗaya ila haliki ha mutum ya rataya kawai da rabbul izzati shine gaskiya fanjama'at humumahum sai suka tare dukkan damuwarsu bi talaki bi su rataya da Allah sun manazarun lashiya sai suka sake kallon abubuwa fai zai fi kabdace su komi yana wajen ubangiji ne sun ba fakiru sai suka yi tunani fiya a cikin wannan samu fawajadu amriha sai suka ga horonta ala kismani ya kasu gida biyu ne shehun akwai abu ƙadaruhu lahum an ƙadarta shi gare su au alaihim ko a kansu nafan akwai naf'u au darran ko cutarwa fala budda min luhuqihi ba makawa sai sun gama da ɗaya daga ciki wayan kana ma kana ko da ya kasance abin da ya kasance lima alimu daga abin da suka sani min nufuzi mashi'atihi na daga zantar da mashi'an Allah Allah zai iya baka Allah zai iya hana ka Allah zai maka kaza an san wannan guda biyu dinan dole sai sun same ka warau sai suka ga annal iltifata lima qadaruhu wai wai ga abin da suke da iko suke da iko lahum gare shi nafan wajen amfani audaran ko wajen cutarwa min akabar damai shi ma fa kwadayi ne fatar ku dama sai suka bar kwadayin wata wara wanu sai suka zamo masu tsintsini akan kiyayewa wayanda ma kana dama kwadayi ya kasance li'annal ishtigala bihi domin ka shagala akan kwadayi ko tahsil hasili kaman kunna kendir ne da rana la ayi ba amfani me amfana da kai to kwadai haka yake wal ishtigalu bi tahsil hasili shi kuma mutum ya shagala da tahsil hasili wati bayil hawa ya bi son zuciyarsa gururun yaudara ne a ce ka kunna kendir da rana wajen aga haske ai kai ma ka san ka buga ne eh ka buga walgururu min alfuruyi shi kuma yaudara yana daga cikin far'i ne yaudara far'i ne na kwaɗayi fitarku barinsa wara shi kuma tsantseni ne wa shay'un la lam yaqdirhu lahum da abinda wani abu ne wanda ba kad fala sabila linaili babu yadda za a same shi wallahu babu yadda za a riske shi nafan wajen amfani ne odarran ko wajen cutarwa ne falawa qatil hiyal kowane irin dabaru ne bai faru kulha dukkan talata hasili shi a kan samun wani abu lai makadiru ba wanda ya isa ya samu da shi illa jalla wala lam ta hasul min huzaratan ba za a samu ko da kwayan zarra wala a kalla ko misfi karanci warau sai suka ga annan tawila shi yin tawili alama lam ya kadirun nafan duk abin da ba shi da iko nafan wajen amfanarwa ko daren ko wajen cutarwa ko min aka bar damai shi ma ya zama kwadayi ne wa damau to kwadayi dai haramu haramu ne fatawarau sai malamai arifai sai suka sake kiyayewa an damai akan kwadayi kullu dukansa wa gaddu absarum suka rini tsaidanuwansu anil makazurati akan duk wani abubuwa mai muni bi kulli jihatiya ta kowane fuska sawawun daidai ne kana lahiqatun aw ghayr lahiqatun za ta riske su ko ba za ta riske su ba wa aqaw nadarun illa sai suka koma kawai suna duban Allah dai kadai la alaqati suka yanke duk wani tsani wala hauyati da duk wani son zuciya falaikahum mahu makadurun lahum sai ya suka riski abin da aka kaddara musu duna iradatin lahu babu irada bal an same shi ne biyar da yadda da Allah wata slimi da ni ƙauya wajen Allah wata foyi da fawwada lamari zuwa ga Allah azza wa jalla walam yalhaqahum ma lam yaqdir lahum ba riskar da su abin da ba za su iya ba fahum minhu mustarihuna sai suka samu hutu da da abin da suka dauko a cikin din Allah wa nufusahum sai zuciyarsu ta zamo tsayibatun tana da tsarki bi tarki saboda sun bar abin da ba za su iya ba huffahum su ne yake kira zahiduna masu gudun duniya fi ma kaddara cikin abin da ka kaddara wa malam ya kaddara da abin da ba kaddara ba ha za mazhabin wannan shine mazhaban arifai analan Allah zalika ubangiji ya samar da mu wannan bi fadalihi da fadalansa fahim fi rahmatullahi kuma duk wanda suka samu haka sun shiga cikin rahama Allah azza wajal wa rahatul abadi sun samu hutu na har abada huna hunaka da duniya da lahira babu abin da ya dame su in zadat fi duniya ka gani yahibbuka Allah wa zadat fi ma indan nasu yahibbuka nasu kaga samun baka kwadayi a duniya baka taba abin da zai halaka da kai a lahira shikenan ka samu hutu sarmadi kenan wala haza kila saboda haka aka ce man arafa Allah al-haqiqati duk wanda ya san Allah na haqiqa lam yalaqahu babu wanda ya riskar shi hum bal la yajidun li'adaraini ba ya samu wajen cutarwa lizzati ga zati kalla zatil manafi kaman jin dadin amfanarwa lima alimu da abin da suka sani ana min ikhtiyari wannan daga zaɓin sani jalla wala to hum yuhibuna al-darara suna son abubuwan da ya cutar da su wata lazzazu na biya suna jin da za ka ga abubai da ta ji wa yake cewa ina son rashin lafiya ina son mutuwa ina son tashin hankali ina son kaza ina son kaza ce me yasa kake son rashin lafiya ya ce saboda a cikinsa ne ake samun tsarkaka me yasa kake son talauci ce da shi ne ake gane karbuwa a wajen ubangiji me yasa kaza irin wayannan eh duk abubuwan da ba a so shi suke so saboda wannan dararun shi ne ke ya talazzazu na biya da shi ne suke samun jin daɗi lajalli mahabubiyin saboda soyayyar ubangiji yana cikinsu likauni ha domin wannan min tiyari yana daga cikin zaminsa fahim ya farahuna biljami suna farin ciki da duka darnan a wani fan ko ya cutar da su ko amfanar su lanahum domin su maƙabuluna allah shi suna fuskantar abubuwa kullaha dukkanta billahi lillahi ma Allah min ajali ikhtiyarin Allah saboda zaɓin Allah ne azza wa jalla walidhalika saboda haka la tajidu indahum alaman ba sa samun wani alami fi adrar alfadihati cikin cutarwa alfadihatin cutarwa alfadihatin mai mai suka allati la tudiqu haqotul bashariya wanda karfin bashariya ba ta iya daukanta lima shagalahum ana saboda abin da aka shagalanta da su min alfarhi min min alfarhi bi na daga farin ciki da shi wal kullu indahum kowane a wajen su ni'matun ni'ma ne kaifa ma kana darran duk lokacin da kasance cutarwa a wani fan ko kuma amfanarwa ka walkulli indahum ni'matun komi yana zama nima ne a wajensu idan mutum ya tafi akan ya yarda da komi in rashi ya zo nima ne in samu ya zo nima ne gabaki dai kowane hanya darran a wani fan ko cutarwa ko amfanarwa wannan shine magana da manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahumma ij'al ida'a idan wa man an idan Allah ka sa kyautan da kai bayarwa ne hana ni ma da kai bayarwa ne kaga ko ina ni ma zai zo maka kenan ko ina ida idan wa man an idan a baka ya zamo an baka a hana kama ya zamo an baka to ya zai yi a hana ka ya zamo an baka ya zamo ni'ima zai iya yiwa in an baka abin abin da zai zamo an baka kowane irin alheri ne watakila sai ya zamo wannan alherin zai ja ka wajen sabon Allah to kaga ina aka hana ka shi ma an baka ne in an hana ka gashi alheri ne aka hana ka to amma wannan alherin da aka hana kan zai zamo baka ne a gaiba ma'ana an baka domin da an baka dukiyan to dukiyan za a sarrafa shi ne wajen sharri to tun da za a sarrafa shi wajen sharri sai Allah ya rike ka eh sai Allah ya rike ka ya hana ka amfani da shi ba a baka ba to kaga rashin bayarwa sai ya zama an baka kyautan wajen Allah kuma akwai hikima cikin lamarin Allah o wasalan ko a sadar da kai o ibadan ko a nisantar da kai lima kaddama saboda abin da muka gabatar min kiyani iradatihim saboda tsayawan iradin su wuhu zuzihim da hazin su ta ta ita yayi duk yana karkashin zaɓin sa ne wa mahabbati da soyayensa kaga اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء أنت الآخر فليس بعدك شيء اللهم اجعل في اختيارك اختياره ولا تجعل إلا إليك إضراره إن aka duba addu'o'in da shubrani shamili ne ya tare duk wani abu duniya da lahira ya shiga cikin wannan addu'a eh Allahumma ij'al ikhtiyarika fi ikhtiyari Allah Allahumma ij'al ikhtiyaraka fi ikhtiyari ka sanya zaɓin ka duk abin da ka zaɓa to shi zan zaɓa wala taj'al illa ya yawa babu abin da zan nema in ba abin da kai so ba to kaga an tsarkake ka an sa ka akan daidai ikhtiyari min Allah ne to ka shiga cikin ikhtiyarin da Allah yake nufi eh kai mu da mota zabin ka zabin Allah ne eh duk abin da zaka zaba to in Allah ya maka wannan to kaga duk abin da hannun kai kai kai Allah ne ya zaba maka eh duk inda zaka je ba wani abu da zaka yi Allahumma ja'al ikhtiyari ikhtiyarika karka bani abu karka zaba karka banni da kaina ka zaba mun abin da kake so eh Allahumma ja'al fi ikhtiyari ikhtiyari wa la taj'al darari illa ilayka eh karka sa bukaci wani abu in abun ba kai kake nufi na da shi ba karka sani ni eh to an daddaure mutum a wajen Allah ba za bar ka ka taɓe ba kuma in aka yi maka Allah taimake wai la hazal isharatu a cikin wannan isharan fi ma yuqalu anillahi azza jalla cikin abin da ake fada wajen Allah madaukaki ya buwaya shine ake nufi ka annahu yaqulu ala sirri kamar mutum na fada ne akan sirri sirrinsa sirrin dan adam kaman Allah yana faɗa ne, kaje ya ce, hawatibul haƙaƙi, hatifi na haƙiƙa. Hatifin haƙiƙa shi ne za ka ji Allah yana cewa, Ya abdi, ya kai bawa na, ya abdi, ya kai bawa na, turidu wa uridu. Kana son kai aiki da kuɗi, ni kuma ba na son kai aiki da kuɗin. fatruk ma turidu ka bar abin da kake so hukun ma ma uridu ka zamo da cikin abin da kake so Allahumma ij'al fi ikhtiyar ikhtiyarikan nan ne shine ablugu ma turidu zan isa maka a cikin abin da kake so wa na amaka fi ma uridu ni kuma zan ni'imtar da kai cikin abin da nake so wai lam tatruk ma turidu idan baka bar abin da kake so ba lima uridu saboda abin da nake so at abaka fi ma turidu zan baka wahala cikin abin da kake so wa zabtuka zan azabtar da kai fi ma uridu cikin yadda nake so bilbaini amma turidu zan nisantar da kai daga abin da kake nufi wala ya kun ba abin da zai yi illa ma uridu sai abin da nake nufi auka ma kila an jalla wala haka abubuwan ke haka duk wani abu haka yake in ka zabura ko ka yi haƙuri ko kar ka yi haƙuri ka ce za ka yi yadda kake so to abin da zai wahalar da ka zai abin da Allah yake so shi zai yi wakada alimta ka sani annal farha bin niyami ala salasati a ƙasa ne shi farin ciki da na nema ya rabu kashi uku farhun biha li kauniha farhun biha akwai farin ciki biha da abin da ka samu li kauniha saboda kasancewanta qada'u lil wadari biyan bukata ne na kamun gidan tsuntsu wa shahawati da shahawa wa sahiba farhi wannan mabucin wannan farin cikin misul bahimati da shi da dabba daidai ne wa farhun biha farin ciki da ita likauniha fiha qada wadarin wa shahawatin domin akwai biyan bukata kan gidan tsuntsu da shawa wa likauniha minnatun da kasancewanta kyauta ce minna minhu gare gare shi liktiyarihi laha saboda zaɓinta gare shi jalla wala fa za mutawassidun wannan yana tawassudi bain da na'ati wa sharafi tsakanin kaskanci da ɗaukaka wa farhun da farin ciki biya min ajali wanda aka yi dan ajalinsa dan shi jalla wala wana min kitari wani yana cikin zabinsa likauniha kasance wata ciya qada wa tarin wa shahawatin qarai ne na biyar lokaci kadan da shawa haza huwa gayatu sharafi wa rifatu daukaka li sahiba dal farai ga wannan mai farin ciki wa kadhalika haka na fi biddin ni'ami cikin kishiyan neminta fil karahati wajen karhanci laha gare ta hakaza sawa'un wannan haka ke sawa'un bi sawa'in wa bi haza anan ne yuftaraqul amru ake bambanta al'amari fil mahabbatil jannati cikin soyayya na aljanna wa ma fiha da abin da ke cikinta wa karahatin nari da ƙin shiga wuta to awwalu mazmumin qadan na farkon abin zargi ya yanke wasani na biyu mazmumun zargi ne wa mamduhun da yabo wasalis na uku mamduhun mushrifun qadan shi kuma abin yabo ne madaukaki yanke la'annahu domin shi lan yafra bi jannati li zatiha baya farin ciki da samun aljanna dan zatin sawo shahawa ta da shawanta bal sai dai li'anna min husni ikhtiyari zabin da Allah ya yi masa ne da jalla wala wannan tana daga cikin min azami minani daga cikin mafi girman kyautan Allah na ita aljanna darar jawarihi gida ne na makwabtaka da Allah wa mahabbati da gida ne na masoya famuhibuna suna santa wa yabrahuna biha suna farin ciki da ita min ajali saboda saboda samuwanta lima ta kadamma min ajali shawati saboda abin ne gabata na gusar da sha'awanta wuhuzuzin da rabon da ke ci li muradillahi saboda muradin Allah azza wa jalla waqti yarihi da zabinsa analan analan Allahu zalika Allah ya samar da mu wannan min fadali da fadalansa wa karami da karamcinsa bi jahi sayyidina Muhammadin albarkan sayyidina Muhammadu Rasulullah walhasil yadda abin yake أنه لا يكل القيامة لله بالله مع الله وتبا دوكوا وجن تسيوا بالله da Allah lillahi ma'allahi tare da Allah min ajin lillahi azza wa jalla hatta ya tawara sai mutum ya yi tsantseni sahibu min jimil makazurati daga dukkan abun da yake kazaro ne wai kada dama ya yanke kwaɗayi min lahi daga Allah an yi ɗihi gayar ma ƙudira lahu a ba shi abin da ba aka ƙadarta masa au yamna'u ko a hana shi wala yasiru lallahi azza wa jalla mutum ba zai sa da lamarin su zuwa ga ubangiji ba ta ta yi buƙalahu gardun sai ya bar dukkan wani garari fi shay min al-akawani cikin wani abu daga cikin kaunu kamar kila kamar yadda aka ce haramu alaika littisal bil mahbubi an haranta maka saduwa da abun so waya kalaka fil alamina an wanzar maka cikin alam mashubun ka yi abokanta da su wahu nuktatul babi shine abin da ake nufi da fa'idan da yake cikin babin wa ƙarƙila fi haza an faɗa matsala ci shamsu rana ba ta hudo ba wala garibat rana ba ta faɗi ba alal khalqi kan halitta illa wa hum juhalun billahi sai sun zama mafiya yawansu sun jahilci Allah da aikin Allah illa man yusar Allah azza jalla sai wanda Allah ya zabe shi ya zaɓi Allah cikin tafiyarsa. To in ba haka ba, matsala ci shamsu wala garibat rana ba ta hudu ba ta faɗi ba, alal halki a kan halittu illahu juhalan sai mutane mafiya yawa sun jahilci mai Allah yake nufi da su. Allah ya ganar da mu. Ala nafsi, wahawahu da son zuciya, wa akhiratu da lahiransa wa duniya hau da duniya fanzur ka duba fi haza cikin wannan hal tajidu lahu gardan fil akawani to wannan zai sa mutum ya zamo ya koma yana neman kaunu ko kuma Allah ne zai kasance yake nema wani wannan hiyal hurriyatu shine hurriya alhalisatu tsantsa min shawa'id ruqiyatun daga sha'ibatun na ruqiyatul akawani ومن تحقيقي ومن تحقق بهذا المقام duk wanda ya yi ƙoƙari ya tabbatar da wannan mukamin ya kunu da fi haƙi zai zama addu'a cikin haƙinsa bi mahabbil ubudiyati fakat yana ɓangare ne na ibada kawai la tatla'an babu itla'i la tahsil shay'in zuwa samu wani abu li'annahu domin lamarin in tatla'ya bidu'ayi in yi itla'i akan addu'ansa ila tahsil ma qudra lahu zuwa samu abin da aka kaddara ta masa aw dafa ma huwa madfu'un anhu ko tunkuɗe abin da yake an tunkuɗe fahu a basun ya zamo wasa ne la fa'idatun lahu bayi da fa'ida ciki wani zamu abin da zai lizince shi tadidi kalbahu shine adadin kalbahu zuciyarsa ana haza taɗalli wajen wannan taɗalli ilil abasi ga wasa wai na taɗallu a lizalika domin taɗalli ga wannan fahuwa zamun kwadayi ne mudartin kuma kishiya ne da ya kamil rububiyati daga hukuncin ubangiji wakilahuma duk wannan fi masahabil arifina a matafiyan arifai haramu ne fa zamu ta'adiban kalbahu sai zamu zuciyarsa samu ladabi aidan an hajil hasha'ishi daga wannan motsi falam ya kar wani abu ya kasance la taluke billahi sai dai mutum ya rataye da Allah azza wa jalla ubudiyyatan lahu yayi ibada dan shi la li ajali tahsil shay minhu ba dan yayi ibada dan nemo samu wani abu ba bi taluke billahi ya ya rataye da Allah yana aiki amma dan Allah biya shi la la da khulu ma taqaddama saboda karar wani abu ya shiga cikin abin da ya gabata min ɗamayin na daga kwaɗayi min ɗamayin na daga kwaɗayi wal abasin wasa wa shirkul agaradi da kuma shirkul agaradi shine shirka na neman biyan bukata wai la zamo luqufnu Allah ka tsaya tare da Allah azza wa jalla shine fi ala hududul adabi kuma ya zamo kana cikin ladabi a yarda kuma ka yarda da abin da Allah ya yi fi kulli shay'in cikin kowane abu warida mutum ya yarda biya hakamin da hukunci fi kulli shay'in cikin duk abin da Allah ya hukunta wa tafwidu ka miƙa lamarinka da Allah fi kulli halin a kowane hali wa taslimin ka sallama fi kulli shay'in cikin duk komi da komi wa istislamu lahu da sallama wa Allah ala kulli halin a kowane hali wa iqamatun nafsi lahu kuma ka tsayar da zuciyanka ga Allah ala ma yuridu akan abin da Allah yake nufi da kai wa tafsir bari makon a nan za mu warware dukkan makaman da yare da bi taslimi yare da bil akami da tafoidi taslimi da islam da itimadu da sukuni shi kuma za mu shige shi in Allah yarda saboda shi allama alaika mu'awwali وبك ملاذي وإليك التجائي وعليك توكلي وبك ثقتي وعلى حولك وقوتك اعتمادي وبجميع المجاري أحكامك ردائي وبقراري بالسر يعني قيوميتك في كل شيء في كل شيء وعدم اهتمال فروج شيء دق أو جل عن علمك وقهرك حتى لحظة سكوني wannan gaba ki ɗaya makama tafwidi ne wa tawakkulu wal itimad wa taslim wa tafwid wa dukka abin da ake nufi ka miƙa wa Allah kanka ne shine mana e komi ka gane daga Allah ne ba karantawa ba a fahimta shi fahimta daban karantawa daban za ka karanta shi a gurguje za ka karanta shi so ɗari za ka karanta shi so dubu amma ba ka fahimci me ake son saƙon a iso maka da shi ba alaika ma'awwali wa bika malazi وإليك التجائي وعليك توكلي وبك ثقتي وعلى حولك وقوتك اعتمادي وبجميع المجاري أحكامك ردائي دكما تندكيني من ون صفة تو وبجميع المجاري duk wani abin da yake gudana a hakamika na hukunci na yadda da shi haka haka fa mutum yake fara dama bai san yana fada ba wannan shine komi to in da gaske ne in aka dan taba ka kuma me yasa kake tsalle kenan baka fahimci abin da kake fada ba kuma ka nuna wa allah ka miƙa wuya ka yarda duk abin da yi amma ana ya kusan ka sai kuma ka ce kai ba kai da ba ba kai ba ne to me yasa ka faɗa mu yaudara kenan to shi yasa innama wa yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisabi ana bawa mai haƙuri juriya da haƙuri juriya da haƙuri ana ba shi ladan da ba wanda yake ba shi amma yawancin abubuwa in mutum bai san abin da ake yi ba akwai wahala Allah ke Allah ke Allah ke Allah musalla sai na Muhammadin الفاتح لما ولد والخاتم لما سبق ناصر لك لك ولا هدي لا شرعتك المستقيم ولا هدي حق قدر المقدار اللازم صلاة تمضى والأزل والأبد الزمن ومكانها مدروبة في كل عدد زيادة ما في اليوم زياهد واحد سبحان ربك الحمد لله فاتحة.
Allah ya kare Yeah.